الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل كراتو أو أن رانا من البركة الصبر أكو قوة المحرم hijira 1447 wanda ya dace da 28 ga watan 6 shekara 2025 ci gaba da karatu na 16 a wannan littafi mai albarka mai suna alfara'idul jalila wallafar babban malami a shaikhu abdullahi gwandu rahimahullah so za mu tashi a shafi na ɗari da hudu a baiti na ɗari biyu da biyu a darasin da ya gabata mun tsaya baiti na ɗari biyu da ɗaya faslun fi waƙati tasrihi يصرحهم عشية النهار روحا وبعد الصحو للإفطار كذاك قبل الظهر للجزاء وكل ذا بحسب الآناء تصريحهم يوم الخميس بعد أن قد كتبوا وصحه الألواح عن فيرجعون صبح يوم السبت فزالهم عن عمر ذو ثبت لا بأس في ثلاثة ترويحا في عيد فطر خمسة في الأضحى ولم يجز تصريحهم للحذقة فمهدس إلا بشرط حققه الشيخ عبد الله رحمه الله تعالى a darasin da ya gabata in ba a manta ba ya tattauna bayani a kan daga cikin abin da aka ambata akwai kwanaki na karantarwa wato kwanakin da ya zamo wajibi ga malami wanda an kai jinga da shi aka ɗauki nauyinsa don ya karantar da yara to ya gaya mana kwanakin da ake koyarwa shine daga asuba ɗin asabar wato zuwa daren alhamis su ne kwanakin koyarwa alhamis da juma'a za su zama ranakun hutu to shine yanzu zai yi bayani akan a dan hutu da ake ba dalibai an gane ko kamar breakfast haka da kuma hutu dai da ake bayarwa shi ma na kwanaki shine za a tattauna amma wannan ana magana ne akan malami wanda an kai jinga da shi cewa ga abin da za a baka koya mana yaro ko ya iya karanta alkur'ani da rubuta shi ko ya haddace gwargwadon dai yadda aka yi ittifaki amma wanda ka yi fi sabilillahi yawwa to shi bai da wannan hukuncin shi san da ya ga dama yana iya koran ɗalibai shi na iya hutu san da ya so shi na iya dawowa san da ya ga dama mun gane yawwa a babu to shi ne mala ya ce fasulun wannan wani fasuli ne fi wakati tasirihi lokacin da ake sakin yara su je su dan sha iska su huta shi ne a tasirih au tasirihun bi ihsan ya sarahuhum to shi ne malam ya ce malami yana sakin yara daga karatu a shiyatan nahari wato yammacin yini da yamma kenan shi ma lokaci ne da za a sake su je su dan huta eh kamar bayan la'asar zuwa faduwar rana haka rauhan saboda da yamma wa ba'da sahawi haka kuma bayan wartsakewar rana shine fitowar hantsi shi ma ana sakin yara lil iftari saboda su je su karya su ci abinci tun da can an faɗa lokacin fara karatu in an gama sallah asuba na safe ke to zai fara koyar da su zai fara koyar da su har zuwa rana ta fito to rana ta fito hantsi ya ɗan bayyana to sai ya sallame su sai su je su karya eh kamar wuraren karfe tara haka ko goma sai su je su ci abinci kazaka qabla zuhuri haka yana sakin yara kamin a yi sallan azahar lilgiza'i shi ma don su je su ci abincin rana wa kullu za duk dai wannan bi hasabil ana'i shi malamin zai kwatanta shi ne da gwargwadon lokuta yanayin karatun da sauransu gwargwadon zai kimanta kila daga lokaci zuwa kaza sun dan jinwa ko sun kosa to za a sake su a ba su lokaci kaza su je su ci abinci su dan yi wasa da sauransu wanda ko aboko za ka ga ana wannan ko to ai daga nan ne suka ɗauko daga littattafan musulunci suka ɗauko sai suka sa to bai daga cikin hikima a riƙe ƙananan yara awa awoyi da yawa ana ba su karatu wannan kuskure ne sai ya sa yaran su kusa ƙarshe tun suna ganewa har ya zama ba sa gani ma tasrihuhum yawmal khamisi to sai sakin su domin hutu wancan ana magana ne na cin abinci da hutawa to tasrihuhum sai ya saki ɗalibai yawmal khamis ranar alhamis amma fa ba'a da ƙad katabu bayan sun yi rubutu tunda kun san can karatun rubutu ne in ka ce ka iya karanta ƙur'ani to lalle ka iya rubutawa in ka ce ka haddace ƙur'ani to lalle ka iya rubutawa to zai sallame su ranar laraba da yamma amma fa sharaɗi sai sun yi rubutu kowa sai ya yi rubutu ga allonsa wasu hahu kuma sun kawo ma malami malami ya nuna musu wuraren kurakure sun je sun gyara shine wasu hahul alwaha e sun je sun gyara wuraren da suka yi kuskure a cikin allunansu anna e shine asali ba an ce ta huruful jarra ba ta huruful jarri ba to wancan tasrihuhum da ya ambata yawmal khamis ba'da an ba'da an qad katabu wa sahahul alwaha anna to wannan ya bujira ya bujiro an kawo shi ne saboda cikan baiti fayarji'una to za su dawo subha yau yaumis sabti za su dawo safiyar rana asabar idan ya sallame su ranar laraba da yamma to ba za su dawo ba sai ranar asabar da safe da asuba fazalahum to wannan hutun da aka samu ga yara an umarin ba an umara ba saboda wazani in ka ce an umara baitin zai kare an umarin tare da tanwini fazalahum mutaf'ilun an umarin mufta'ilun zu sabati mufta'ilun shi ne taf'ilan shaɗarin baitin an umarin zu sabati wannan an same shi an ruwaice shi daga umar ibn al-khattab zu sabati ma'abuci tabbata an ce lokacin da ya je yaƙi sham to bayan ya gama ya yi fatahin ita sham ɗin to zai dawo madina sai ya aiku saƙo cewa zai zo to sai yara don ya ɗan yi jinkiri bai zo ba yara sai suka fito tarbonsa sun fito rana alhamis suka haɗu da shi sai suka juyo suka kwana akan hanya da dare ya yi ba su iso madina ba sai ranar juma'a da safe ko da rana haka to sai ce a babu magana karatu tunda jiya akwai gajiyan jiya da kuka yi ta tafiyan tarbona sannan ga gajiyan dawowa e saboda haka waɗannan ranaku guda biyu na sanya su zama hutu gare ku da kuma waɗanda za su zo baya gare ku alhamis da juma'a su zama hutu to an ce shine asalin samun hutun alhamis da juma'a to shi da yake ishara a kan shi mai asalin littafin a shaushawi ya kawo labarin shi ma ya nakalto shi daga wasu daga abin da amma dai labarin ban same shi da isnadi ba to kaga magana in ba ta da isnadi to kamar babu ci dole sai an samu isnadi wanda zai tuke har zuwa ga shi umar ɗin to shi zai tabbatar da cewa labarin ya tabbata ko bai tabbata ba to kusan duk masu kawo ta haka kawai suke ambatatta wannan kenan saboda haka magana ce ba ta da isnadi amma kuma abu ne wanda aiki ya tafi a kansa to an ce daga ƙarshe har addu'a ya yi cewa wannan abin da ya sunanta wanda ya kiyaye shi Allah ya masa kaza da kaza da kaza ya wa karatunsa albarka wanda ya kaza kaza kaza kuma ya yi masa mummunar addu'a to wannan shine asalin abin da musamman su mutanen magarib suke amfani da shi da za ka ga wasu ƙasashen kamar al-mashrik za ka ga su wannan hutunsu jima'a ne asabar wasu to haka tsarin su yake to ba abu ne wanda duk duniya wai haka ake tafiya ba la ba'asa babu laifi ga malami ya saki ɗalibai fi salasatin ya ba su kwana uku tarwihan saboda su je su huta fi da fitirin ga sallah karama in sallah karama ta zo to babu laifi ya ba yara hutu amma kada hutun ya wuce kwana uku tun da biyan shi ake yi sai ce to tun da sallah ta zo kaga ba don ba hutun azumi shi hutun azumi kaga su waɗannan magabata ba su san shi ba ko ga azumi karatu ake in sallah ta zo sai a yi hutu sai a sallame ce to sallah in an yi sallah da kwana uku sai su dawo hamsatun kwana biyar ya tabbata fil adha ga idin layya tunda kaga ita akwai ɗancin nama to shi yasa sai aka ba su kwana biyar eh akwai cin nama da yan hidimomi da sauransu walam ya juz bai halatta ba tasrihuhum ya saki ɗalibai su je hutu lil hazaka saboda walima ko bikin walima na sauka kamar kila za a yi bikin walima na sauka sai a ce to ai za a ba ɗalibai hutu su je su huta to wannan shi bai halatta ba eh in an yi musu walima to gobe a dawo karatu eh in an ce alhazaka shi ne kyaututtuka da ake ba malami a lokacin da ya sauke alkur'ani a gabansa shi ake kira hazaka wato don a nuna cewa abin da aka koya masa ya goge daga gogewa ne kwarewa famuhu da sumala ya ce wannan hutu kirkirarre ne bid'a ne illa bi sharɗi sai dai in tun farko shi malamin ya yi sharaɗi haƙaƙahu da ya tabbatar da sharaɗi sai ce to amma fa banda waɗancan hutu da suke sanannu to in walima ta zo to za a yi hutu ko da na kwana biyu ne ko kwana uku in iyayen yara sun ce sun aminta kaga shi kenan sai a tafi a kan me yarjejeniya ko? to wannan shi babu, babu matsala to sai faslun fi hukumi akhazil hazaka to shi kuma wannan fasali zai mana bayani akan hukuncin karɓar kyauta ta walima ko ta sauka yaro in ya sauke ko ya kai ga wata gaba ta karatu kamar juzu'u tabara ko suratul fatihi shin akwai wani abu da zai kawo ya ba malami halan ne ya karba to shine za a yi magana a kai mala ya ce wajawwazu lahu malamai sun halatta lahu ga malami bi akhazil hazaka cewa ba laifi zai iya karɓar kyautan bikin sauka alkur'ani bi sharɗin tare da sharaɗin au bi adatin ko ta fuska al'ada muttafaka da aka yi ittifaki da ita a wannan yankin misali in an yi sharaɗi tsakaninsa da iyayen yara to in yaro ya sauke ƙur'ani zai kawo kuɗin sauka hmm? eh. ko kuma a'a in ya kai hizo kaza ko juzu'i kaza zai kawo kaza zai kawo kaza sai uwayen yara sun kace sun yi da shi ko kuma al'ada ta gudana kamar yanzu yadda ake islamiyya eh za ka ga in yaro ya sauka ana sai abubuwa goro da cingam da waye waye wasu har da kaji a kawo malamai na san can da ana yi ban sanin ko yanzu dan na daɗe rabona da islamiyya har yanzu ana yi kuna an sa kenan ta yi ku ne ga an zago to kaga ai kamar ba wani yarjejeniya kun kai da iyayen yara ba ko kawai al'ada ce ɗaya ta gudana in yaro ya sauke to shi kenan uba ne yake yana ɗan sayan abubuwa da sauransu sai a ɗan samu dubu biyu ko dubu biyar ko dubu goma sai a haɗa a ce to ka kai ma malam to wannan malamai sun ce babu komi halat ne an gane ko? tuƙuda lahu kuma ana hukunci lahu ga shi malamin nan bai darbe da bugu awis sijini ko a kai gidan yare in an ka saba ma wannan sharaɗin in ya koyar yaro ya sauke an ka ƙi bayarwa to yana da dama shi malami ya kai uwayen yare ƙara wurin alƙali ya ce to ga yaro yaron wane na kawo kara saboda ɗansa ya yi karatu ya sauke abinda ake kawo wa malamai bai kawo ba saboda haka a jami haƙi na to alkali ya samu ya ya ladabtar da uban yaro ya ɗaya masa bulala biyar ko goma haka a wani yaro ne yaro ina ruwa ne shi tunda ba shi ya kawo kai ne ba shi kawo shi an kai bai da hukunci tunda ba mukallafi ba ne li'adatin wa sharɗi kuma da bugun da kaiwa gidan yari za a yi ne gwargwaron al'ada can da duk ana waɗanga abubuwa to yanzu ne da karantarwar ta riga ta yi rauni an gane akwai matsaloli tun daga bangaren su masu karantarwa da bangaren su iyayen yare da yaran ko ina matsaloli ne tun da can da ba za ka buɗe makaranta ka tara yara kana karantar da su ba dole sai in ka goge ga abin da za ka koyar ɗin ka san abin malamai sun yarda da ka sani to shi kenan ko ba haka ba amma yanzu kaga shi kenan duk wanda ya samu dama sai ce ai ya buɗe makaranta ko sai ya tara yara yana karantarwa ko ya gane ko bai gane ba to ga duk wannan kurakurai ne ba daidai ba ne karantarwa ba haka kawai ake yin ta ba eh to can da na san akwai bayan shi a shehu usmanu ya samu daula to akwai ma shugaba ma da ya sa mai kula da tsarin makarantu haka ana kula to duk wannan ya kamata a ce akwai shugaban islamiyu da sauransu islamiyyar da an ka gabata ta bisa ka'ida ko manhaji mai kyau a larabtar da shugabanta da malamanta ya akwai malamin da aka ga yana koyarwa bai cancanta karanta ba shi ma a hukunta shi kuma a sallame shi ya kamata a yi wannan an suhununi an karɓo daga al'imamu suhununi laisa laha haddun ya ce a babu wani haddi ga wannan kyauta da za a ba malami alal mashhuri akan abin da yake shine mashhuri a mazhaba bal ba haka ba amruha al'amarinta lil urfi a bar shi ga al'ada ni al'ada ta gudana mafi yawan mutane suna bayarwa su suka ce yi amfani da wannan in yaro ya sauke nawa yake bayarwa can da makarantun zaure za ka ga ko jizo an maka kai to sai ka ga mahaifin yaro ya ba shi wani abu ya ce kai ma malam ana wannan haka in ya kai juzu'u tabara da sauransu wal mai suri kuma ana la'akari da yanayin hali na sauƙi na shi iyayen yara wanda yake da hali to ya bada mai tsoka wanda kuma a talaka to ya bada gwargwaron abin da yake da iko shi haka a sununi ya faɗa eh fi ƙillacin wajen ƙarancin abin da za a bayar wa kasaratil amwali fi ƙillacin wajen ƙarancin dukiya da ya mallaka wa kasaratil amwali da kuma yawan dukiya wal hibzi kuma ana kula da ƙarfin harda in yaron nan ya yi harda mai ƙwari to lalle abin da za a ba malami shi ma ya zama mai ƙwari sosai tunda alamu na nuna malamin ya wahala ko ba gaba au tawassutil ahwali wasu kuma malamai suka ce a'a a kalli tsakatsakiya na halayen mutane sai a yi amfani da shi wakila a wani ƙaulin an ce bal ba haka ba to haddu ana iyakance ta lil mu'allimi ga malami wani ƙaulin wanda ba na shi al'imamu sununu ba suka ce a'a akwai abin da za a ƙayyade za a ba malami katban na iya rubutu wa ayatan ko aya da ya iya minar darahimi na darahim da za a bashi samanuna a wannan ƙauli suka ce in ɗalibi ya iya rubutu an gane sannan kuma ya zamo yana karanta wasu ayoyi na cikin alkur'ani ko da an kawo ma shi bai iya rubutu ba bai iya karatu ba amma kana ta koyar da shi kana ta koyar da shi ya zama yana iya rubutawa kuma yana iya karanta wasu ayoyi to na wasu malamai suka ce kyautan da za a baka kai malami shine za a baka darhami takwas shine minar darahimi samanuha za a baka takwas in suratul mulki katab in kuma ya zamo yana iya rubutawa har zuwa suratul mulki to fa'atihi yana iya rubuta yana iya karantawa fa'a'atihi ka ba malamin na arba'atan minas zahabi ka ba shi dinari hudu e dinari hudu za a ba shi wa du'ifu hafi suratul fathi in kuma ya kai suratul fathi to za a ninka za a ba shi wato dinari takwas kenan jara wannan ya gudana lahu gare shi wa fi maryama in ya kai suratu maryam to isna ashara sai a bashi dinari goma sha biyu sittata ashara ha ba ashari ha ba sittata ashara ha lahu fil khatami in yaro ya sauke alƙur'ani to za a bashi dinari goma sha shida eh abinda wasu malamai kenan suka ce wanda kaga kuɗi sun yawa tun da a ga rubu dinari ya kai wajen dubu ɗari da saba'in da wajen bakwai kaga in ka ce sau sau goma sha shida san miliyan biyu da wani abu miliyan biyu har da wajen dubu ɗari takwas da ɗan wani abu sama to su ne haƙƙin malami da ɗalibi ya sauke alƙur'ani a wurin shi abinda wasu malamai sun fi kenan eh sauka kawai ma'ana ko ina an ka buɗa mai cikin ƙur'ani yana iya karantawa an buɗo mai bakara yana iya karanta an buɗo mai maryam yana iya rubuta a mi an kai ai ai da ma malami ba a iya biya ne mana to wannan su waɗanda sun ka ce ya kamata iyakance abin da sun ka faɗa kenan to kaga an ba malamin islamiyya miliyan biyu kuma ba yaro ɗaya ba kila yara sun kai nawa tun da ana bikin sauka ko to ɗari talatin misali ai ka kuɗi sun taru ya tara miliyoyi ko to kaga ai malamin islamiyya ya zamo mi to dama dama asali ai sun yi kowa wahala don babu wanda ya kai malami musamman na yara wahala saboda shi ko banda ilimin akwai tarbiyya akwai kula da lahiyarsu da sauran abubuwa aiki ne mai girma an ka dora ma to kaga wannan ba komai ba ne to wannan duka ya akwai tsarin musulunci abin da ya kamata a karrara kenan la ta bangaren malamai sai a yi gyaran da za a yi wanda bai da ilimi kaga sai a sallabe shi ma ya koma makaranta in kana son ka ci miliyoyi to kaga kai ma ka je ka biya addinin ne aka rena shi yasa wale ma wani yana ganin kila naira dubu ɗin da zai bayar ma an takura masa ka gani wani ma zai ce kai malamin nan tsananin shi yayi bari in canza muku makaranta sai ya cire yaran ma ya kai su wani saboda mi wai bai iya biyan kuɗi wai an tsananta masa na'am kuma shi ba zai iya koyar da shi ba yi karatu ba to addinin ne bai da bai da wata kima to kaga iya wannan malami ko bai ko tunda asali mai wannan aiki bai kamata yana kasuwanci ba mu ba sharatan eh tunda babu lokaci tunda kaji can an ce ko jana'iza ba zai je ba sai na magana kasuwanci ba zai je dibin mara lafiya ba eh duk wanda ya rasu sai dai ka ba su haƙuri to ka gani eh eh gaskiya ne haka abin yake kuma haka ne duk garin da ka je ka ga cewa malamai su ne kaskantattu a garin to addini ya yi wulakanci haka a wurinsu a sosai ku to ai wurin malaman ne ake ɗaukan addini to an wulakanta su ya za a addini ya yi kima tunda suke ba da addinin abubuwa dai sai a hankali to kurakurai ne suna da yawa suna da yawa gaskiya amma in za a gyara wannan to kaga kiman malam ai kowa ma zai dawo karantarwa da don masu wa'azin gada hagari za su ajiye wa'azi su dawo su yi kokowa da ku ai samu amma abin da yasa haga sun gudu sun bar makarantu an bar ma yawan nasu saboda ba a samun kuɗi shine kawai to talqinuhu yura kaza fil hukumi to haka laƙana ma yaro ƙur'ani ta fuskar kana faɗa yana faɗa ko da bai iya rubutawa ba to shi ma dai hukuncin ɗaya ne in ya zan duk cikin ƙur'ani ko ina yana iya karantawa to hibzan kenan to shi ma dai duka hukuncin yake e kamar da za su koyar da yaro amma ta hanyar talƙi ne sai dai malami ya faɗa aya shi kuma yana faɗa yana faɗa yana faɗa har ya haddace to shi ma in ya haddace abin da za a ba malami kenan wannan hikimar faɗansa ko da an samu jayayya tsakanin shi malami da mahaifin yaro to in an je wurin alkali abin da alkali zai hukunci da shi kenan sai alkali ya kimanta abin da a haƙƙinsa sai a bashi ba shi kenan ba amma wa sharɗuha sharaɗin ita wannan hazaƙa ɗin wannan kyautar da ka je an faɗa an yi arifar sabiyu shay'an ya zama fa yaro in ya san wani abu eh ko da bai san komai da komai ba inda ya san wani abu to wajibi ne an gane kamar yadda muka karanta a baya an yarjejeniya an kama yaro sai ya sauka wakili ya kai maryam sai uban yaro ya ce shi zai canza maɗane makaranta to waɗancan kuɗin sai ya bashe su kai babu ruwanka ko ba gaba yi ya biya ya ɗauki yaro ne amma haka yanzu ba haka ake ba sai dai kawai ka daina ganin yaro in kai magana a ce an canza mai makaranta kuma shi kenan saboda babu tsari eh babu hukuma wadda take iya jayo ma haƙƙinka sai dai ka bar ma Allah wa illa in kuma yaro bai san komai ba an kawo ma yaro an ce ana son ya iya karantawa ko ya haddace ko ya iya rubutawa amma bai gane komi ba ko ta hanyar sakaci wurinka ko kuma yaron balidi ne daƙiƙi bai gane ba to al'akhzu la mardiyu nan kam ba a yadda ka karɓi wani abu ba tunda yaro bai gane ba nan kaga ya koma ji'uli kenan kila ka karara cewa yaronka zai yara za su haddace ƙur'ani shekara shida ka buɗe makaranta ta tafiz sai kawo ma yaro aka shekara shida yaron nan bai haddace komi ba to babu abin da zai bayar kawai mai ganin rijiya ne wani zo ka tona min rijiya zan baka dubu ɗari ko dubu ɗari biyu yayyayyayyayi bai cimma ruwa ba bai da kosisi eh da aikin in yana iya ya ta tayi har Allah ya datar da shi in kuma bai iya ya kwashi kayan ya ta hayati ji'uli ne ji'uli ne in kuma Allah ya masa muwafaka yau yau ya fara tono ya cimma ruwa shikenan sai ka bashi kuɗin shi baka ce ai kaza ai baka wahala ba ai banza ka samu sai ka bashi kuɗin shi to ji'uli kenan to haka hukuncin yake to nan za mu tsaya mun dawo za a shiga bayani akan jahilai masu karanta alkur'ani waɗanda ba su san hukuncin ƙur'ani ba za su dinga karanta shi da kuma wanda za su karanta ɗin dai duk ba don Allah ba duk za a yi bayani a kansu babin fasalin yana da yawa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته